annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana lalle za mu imani da shi lalle kuma za mu ainihin taimake shi ala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala ya ce fashhadu to ku zama shaida a tsakankaninku wa ana ma'akum min ash-shahidin kuma nima ina tare da ku daga cikin masu shaidawa wanda ku ya juya baya bayan wannan yarjejeniya da wannan alkawari fa ulaika humul fasiquna Allah ta'ala ce waɗannan su ne fasikai sai Allah ta'ala ya ce yanzu wannan addini wato wani addini ba na Allah ba kuke nema yanzu akwai wani addini da kuke nema ku ci gaba da tafiya a kansa ba addinin Allah ba bayan kuma dukkan abin da ke cikin sammai na halittun Allah da abin da ke cikin ƙasa suna yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya sun sallama wa Allah maɗaukakin sarki ko suna so ko ba sa so wa ilaihi yurja'un kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne ake mayar da ku ake mayar da su kuma Allah maɗaukakin sarki zai yi sakamako da hisabi tsakaninku to wannan tattaunawa kamar yadda bayani ya gabata ana ta yin ta ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nasara na jirani duk da cewa kullum abinda muke maimaitawa shine ka'idar malamai shine al-ibratu bi umumin lafzi ila bi khususi sabab hikimar saukar da alqur'ani dan ya zama wa'azi ga talikai so duk da cewa wannan qadiya da muke ta tattaunawa tun daga farkon wannan sura ta ali imran har kusan zuwa nan kusan kana iya cewa farkon makasudinta shine wafudu nasara na jiran to amma yanzu saƙonnin da waɗannan ayoyi ke ɗauke da shi bai taƙaitu ga nasara na jiran ba saƙo ne da Allah ta'ala yake aika wa duk duniya wannan ƙalubale ne da Allah ta'ala yake jefa wa kowa da kowa so inda aka faɗi abin da ya kamata mu kasance ba da nasara na jiran kaɗai ake magana ba har da mu ake magana abinda aka kyamatar da nasara na jiran na shirka da yi wa Allah kishiya da allantar da annabi isa alaihi salam da jingina shi a matsayin ɗa ga Allah wannan laifi ne mai girman gaske a wajen Allah ana gaya mana haka ne ba dan nasara na jiran kaɗai ba sai dan mu ma mu ɗauki wannan karatun kada mu kuskura mu haɗa Allah da wani. Ka gane su annabi cikin annabawan Allah ulul azumi suka ce ɗan Allah ne ko suka jingina shi abu suka ba shi matsayi irin na Allah, amma mun ji ba su kwashe da daɗi ba tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki. Ballantana ka ɗauki matsayin Allah ka ba wani wanda ba annabi ba ne, kai ba wani waliyin arziki bane ba ma ka dauki matsayin Allah madaukakin sarki ka bashi ka dauki ayyukan Allah madaukakin sarki ka mayar karkashin ofishin sa kai ka san ba yanda za a yi karshen al'amarinka yayin kyau tsakaninka da Allah to sai Allah madaukakin sarki yace idan duk wannan bayani da kake ta yi musu sun kafe sun doge sai sun bauta wa annabi Isa ba Allah ba suna neman wani addini ba na musulunci ba to shikenan ka shelanta musu cewa kai kam kai imani da kai da sauran mutanenka shine sai Allah madaukakin sarki ce kul ka ce musu tunda ka isar da sakon nan zuwa gare su to idan suna ganin za su riki annabi Isa a matsayin ɗa ga Allah a haka za su ci gaba da bauta za su ci gaba da riƙar annabi isa alaihi salam a matsayin Allah duk wannan saƙon da ka isar musu ba su ɗauka ba cokol ka ce da su amanna billah mukan mun yi imani da Allah saddaqana billah mun gaskata Allah maɗaukakin sarki mun yi imani da Allah maɗaukakin sarki a rububiyarsa a uluhiyarsa a su asma'u wa sifat dinsa lalle mun yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci sama duk da cewa wannan yana daga cikin abinda Allah maɗaukakin sarki yace suna sallamawa Allah maɗaukakin sarki karhan da yace duk halittun sama da na ƙasa suna sallamawa Allah ko suna so ko ba sa so ai daga ciki akwai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah qul liman al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah duk in ka tambaye su waye halicci sama da ƙasa abun yayi gwaranci su ce wani ne ba Allah ba abun yayi nisa da hankali su jingina halittar sama da ƙasa zuwa ga wani ba Allah ba shi sa ba an ƙure su ba su da yanda za su yi ɗau'an wa karhan ɗin kenan yanzu karhan dole sai Allah da ya halitta sammai da ƙasa to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki a yake cewa ka ce da su mu kan mun yi imani da Allah kuma za mu ci gaba da ɗayan tashi a matsayin ubangijin bauta fala rabba lana ghairu ba mu da wani ubangiji sai shi wala ma'bud lana wala ma'budu lana siwa ba mu da wani abin da ya cancanta mu bautata masa sai shi subhanahu wata'ala sannan wa amanna bil wahyi alladhi anzalahu Allah alaina sannan mun yi imani kam da wahayin da Allah ya saukar mana ku gashi mun gaya muku wahayin da Allah ya saukar cewa Isa alaihi salam ba Allah bane ba kuma da bane ga Allah amma dauko muku asalin halittar annabi Isa inna masala Isa inda Allah kama Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون an gaya muku ga mahaifiyarsa ita kanta ga tarihinta mun karanta tarihin gidan Imrana yanda mahaifiyar na na Maryam ta yi wa Allah alwashi har kuma Allah ta'ala ya bata na na Maryam har kuma ta sallama na na Maryam zuwa ga ainihin wato ta yi wa Allah madaukakin sarki bauta ba tare da hada Allah da wani ba har kuma zuwa ga kissar ita kanta na Maryam da abin da ya faru har mun yi ishara zuwa ga suratu Maryam kanta dan a sake gamsar da waɗannan kiristoci cewa Isa ba Allah bane Isa ba dan Allah bane amma sun kafe wannan duk wahayi da Allah ta'ala yake saukarwa ba su yadda ba to kai ka ce mu kan mun yi imani da Allah da abin da Allah ta'ala ya saukar mana wallazi anzalahu ala ibrahim sannan mun yi imani da abin da Allah ya saukarwa annabi Ibrahim Khalilullah wa banihi wato wa banihi Isma'il wa banaihi Isma'il wa Ishaq sannan mun yi imani da abin da aka saukarwa ƴaƴan annabi Ibrahim guda biyu Isma'il da Ishaq wa bunubunihi da kuma jikan shi annabi Ibrahim Yaqub ibn Ishaq kenan to duk mun imani wallazi anzalahu alal asbab da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wato ga jikoki na ainihin wato yaqub wa humul anbiya'u alladhina kanu fi qaba'il bani isra'il sune annabawan da suka zo cikin kabilar banu isra'il al-ithnatay ashara su goma sha biyu min waladi yaqub daga ƴaƴan ainihin wato yaqub alaihi salam wa ma utiya musa wa isa sannan mun yi imani da abinda aka ba wa annabi Musa da annabi Isa alaihi salam min at-taura na at-taura wal injil da injila wama anzalahu Allah ala anbiya'i sannan mun yi imani da Allah wato da abinda Allah ta'ala ya saukar wa annabawansa nu'minu bi zalika kulli mun yi imani da wannan gaba daya wala nufarriqu baina ahadin minhum da aka ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin waɗannan annabawa wa na'anu lillahi wahdahu munqaduna bi ta'a da aka mukan gabaki ɗayan mu mun mika wuyan mu ga Allah madaukakin sarki wajen yi masa da'a muqirruna lahu bir rububiyya muna masu tabbatar masa da ubangijintaka wal uluhiyya da allantaka wal ibadati da bauta sai Allah madaukakin sarki yace wa man yabtagi ghayra al-islam dinan ay wa man yatlub dinan ghayra dinil islam duk wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba wanda al-islam shine al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal ubudiyya wa li rasulihi annabi al-khatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi wa bi mutaba'atihi wa mahabbatihi zahiran wa batina duk wanda ya nemi ya bauta wa Allah da wani addini ba addinin musulunci ba wanda addinin musulunci yana nufin wato miƙa wuya kacokan zuwa ga Allah ta hanyar kaɗaita shi da bauta da kuma yi masa ɗa'a da kuma tsarkake shi daga shirka sannan da yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ya zamto shi kuma mun yi imani da shi mun bi shi mun ƙaunace shi a ɓoye da sarari wannan shi ne addinin da Allah ta'ala zai karɓa ma'ana duk wanda zai yi bauta wa Allah da wani addinin da ya ba da dama a shirka ga Allah ya ce zai bauta wa Allah zai yi wani addini da wani addini da ya ba da damar yi wa manzan Allah kishiya to Allah ba zai karɓa ba addinin da Allah kaɗai yake karɓa addinin ta Allah da bauta ɗayanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da biyayya wannan shi ne addinin da Allah ta'ala ya yadda da shi kuma ya aminta mu bauta wa Allah da shi amma duk addinin da zai ba da damar yi wa Allah kishiya addinin da zai ba da damar yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam kishiya Allah ta'ala ba zai karɓe shi ba falan yuqbala min duk wanda ya bauta wa Allah ba ikhlasi ba mutaba'a ba za a karba ba wadannan sune sharuɗan karbar aiki kowane iri in dai ibada ce Allah ba zai karbe ta ba ba zai saurare ta ba sai ta cika waɗannan ka'idojin guda biyu na farko shine al-ikhlas shine la ilaha illallah na biyu al-mutaba'a shine muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk ibadar da ba a yi ta dan Allah shi kaɗai ba Allah baya so. Duk ibadar da ba ta dace da koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba Allah ba zai karɓa ba. Kenan duk wanda ya bauta wa Allah ba ikhlasi ba Allah ya bauta wa ba. Akwai wani wanda ya wannan bautar. Tun da babu ikhlasi kenan dan wane ya yi, dan suwa na tosu ya bauta ba Allah ba. duk wanda ya ɗauki wata ibada ya yi amma ya yi mata wata kaifiya ya yi mata wani samfuri ya yi mata adadi ya yi ta da wata sifa bayan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koyar ba bal ma wannan ibadar annabi bai zo da ita ba to yanzu Allah ba zai karba ba kamar yadda muka karanta jiya ba a aiko mana kowa ba sai manzan Allah ba a ce kowa ya koya mana addini ba sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah bai ɗora wa kowa isar da saƙon manzancin nan ba sai akan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Shi yasa waɗannan sharuɗan ka kiyaye su duk abin da za ka yi sunansa ibada ka tsantsanta zuciyarka ka tsantsanta shi ya zamanto wannan aikin kayi shi ne tsantsa ga Allah. Sannan duk koda da ikhlasi kai abin kayi shi don Allah to kuma ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Don in dai wannan abin sunansa addini kuma ibada ce, to lallai ko dai manzan Allah ya yi shi ko kuma bai yi ba. In ya yi wa ma saha anhu min hadithin fadin biyu. In kuma bai yi shi ba, to wannan yana daga cikin abin da ake ta jan hankalinka ake ta jan hankali na cewa mun nisanci waɗannan abubuwa da yawa za a ga mutum ya yi aiki wallahi da ikhlasi amma wannan aikin da ya ba manzan Allah ne koyar da shi sai ya wayi gari ya je ranar tashin alfiyama ya ga babu lada akwai kuma wanda aikin nan da ya yi shi wallahi da wato ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai mutaba'a ya yi aikin irin yadda manzan Allah ya koyar amma kuma ba ikilasi kowane ɗaya cikin biyun nan in babu shi a cikin aiki sharaɗin karɓar aiki ya faɗi sharaɗin farko ya zama dan Allah da ikhlasi sharadi na biyu ya zama akwai mutaba'a to yayi daidai da wannan ayar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kenan a wajen Allah meye musulunci shine bauta wa Allah da ikhlasi bisa koyarwar manzon Allah wannan shine addini a wajen Allah komai tarin aikin komai kyansa da kai kake gani a wajen Allah ba kyakkyawa bane in ba manzon Allah ne ya koya ma ba ka guji da za ka je wa Allah maɗaukakin sarki ya zama ba addinin Allah ka yi ba domin ka ji dai wa man yabta ya ghairar islami dinan falan yi ƙubala min ba za fa a karɓa ba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin domin babu hasara sama da hasarar lahira duk wata asara ta duniya akwai yiwuwar a mayyata amma banda asara a lahira duk wanda ya asara a duniya akwai yiwuwar zai iya mai da ita ko fiye da ita akwai yiwuwar zai iya mai da wannan asarar ko kuma ya mai da wanda wato fiye da ita ma amma banda asara a lahira duk wanda ya bayyana a cikin hasararru a ranar tashin alkiyama babu ran da zai kuma fita daga wannan hasara Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki ce kaifa yahdillahu qauman ay kaifa yuwaffiqillahu lil imani bihi wa bi rasulihi qauman jahadu nubuwwata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ba'da imanihim bihi wa shahidu anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam haqqun wa ma jaa bihi huwa al haqq wa jaa'ahumul hujaju min indillahi wad dalailu bi sihhati dhalik wallahu la yuwaffiqu لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة وهم الذين عدلوا عن الحق إلى الباطل فاختاروا الكفر على الإيمان تيايا الله تعالى زي داتر دا متاني وسوة زي داتر زواغين إيماني دشي تيايا الله تعالى زي داتر دا wasu mutane zuwa ga imani da manzansa bayan sun yi musu game da annabtar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Rashin imani da annabi sallallahu Alaihi wasallam rashin imani ne da sauran annabawa fa duka. In mutum ya ce bai yadda da annabi Muhammad ba sallallahu Alaihi wasallam abinda ya ce bai yadda da annabi Isa ba, bai yadda da annabi Musa ba, bai yadda da annabi Ibrahim ba da sauran annabawa gabaki ɗaya duk bai yadda da su ba. shi yasa su nasara najran da suke ta kokarin kin yadda da sakon annabi da manzancinsa suna nuna cewa su fa sun yi imani da Isa alaihi salam Allah ta'ala ya ce bai yiwa Allah ya shiryar da mutane zuwa ga yin imani da shi da imani da manzansa bayan sun yi musun annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai babu sauran imani babu sauran shiriya ga wanda bai yarda da manzancin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wa shahidu annar rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun bayan sun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa ma jaa bihi huwa alhaq abinda yazo da shi ma shine gaskiya wa ja'ahumul hujaj min indillahi wad dalail hujjoji da dalilai sun zo musu daga Allah bi sihhati zalika da inga wanda zai zo wato ingantattun dalilai da hujjoji akan haka wallahu la yuwaffiqu lis-sawabi walhaƙi aljama'atar zalama Allah baya datar da ya kuma shiryar da jama'ar da suke azzalimai wa humul ladina adalu alhaq sune waɗanda suka bauɗe wa gaskiya ilal batil suka rungumi ƙarya fakhtarul kufra ta hanyar zabar kafirci alal iman a madadin imani Allah madaukakin sarki yace ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah ula'ika zalimun waɗannan azzaliman tunda Allah ya ce wallahu la yahdi alqawmaz zalimin to su azzaliman sakamakon su anna alaihim la'natullah anna alaihim la'natullah la'antar Allah da tsinuwar Allah ta tabbata akan su wal mala'ika da tsinuwar mala'iku wan nas ajma'in da mutane gabaki daya fahum madruduna min rahmatillahi ta'ala da haka su ababan kora ne da fatattaka daga rahmar Allah ta'ala makithina fin nar ay khalidina fiha ma'ana suna masu dawwama suna masu zama dindindin a cikin wuta la yurfa'u anhum al'azab ba za a sassauta musu azaba ba kalilan ko da dan kadan liyastarihu dan su dan sarara wala yu'akhkharu anhum ba kuma za a jinkirta musu ba lima'aziratin saboda wani hanzari ya ta na biha da suke gabatarwa a matsayin hanzari dukkan wani uzuri ko hanzari da za su gabatar Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi wannan ainihin wato hanzarin nasu ba a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce illa ladina tabu ko na'am ka karanta wannan illa ladina tabu Allah madaukakin sarki yace banda waɗanda suka tuba ai illa ladina raja'u banda waɗanda suka dawo ila rabbihim zuwa ga ubangijin su bi taubatin nasuh da ingantaccen tuba min ba'di kufrihim bayan kafircin su wa zulmihim da zaluncin su wa aslahu ma afsaduhu suka gyara abin da suka lalata bi taubatihim ta hanyar tubansu fa inna allaha yaqbaluha to wannan Allah ta'ala zai karbi tubansu fa huwa ghafurun li dhunubi ibadihi domin Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga zunuban bayinsa rahimun bihim kuma mai jin kai ne ainihin wato gare su Allah madaukakin sarki yace إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بارك الله فيك الله مدوكين سركي yace innal ladina kafaru ba'da imanihim lallai waɗanda suka kafurce bayan da sun yi imani sun mazdadu kufran suka kuma ƙara kafirci ɗoriya a kan kafircinsu lan tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tubansu ba wa ula'ika humud zalimun kuma waɗannan wa ula'ika humud dallun waɗannan su ne batattu innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karbi cikin ƙasa na zinare ba daga ɗaya daga cikinsu wala wifta dabihi ko da ya nemi ya fanshi kansa da shi ula'ika lahum azabun adim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa malahum min nasirin kuma ba su da wani mai taimako lan tanalul birra Allah ta'ala ce ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqo mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tunfiqo min shay'in duk abin da kuka ciyar fa inna Allaha bihi alim lalle Allah madaukakin sarki yana sane da shi Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana faɗa yana mai gargadi da barazana ga waɗanda suka kafurta bayan sun yi imani sannan kuma izdadu kufran ay istamarra ila al-mamat kafircin nasu ya doge ya zarce har zuwa mutuwarsu Allah yana mai bada labari bi annahum lan tuqbala lahum tauba cewa fa in har sai da aka zo mutuwa fa Allah ba zai karbi tuban su ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima lalle dukkan wanda yace zai yi tuba irin na fir'auna Allah ba zai karba ba tuban da sai da mutum ya ga mutuwa muraran sannan ya ce zai tuba wannan tuba ne wanda baya amfanar da mai shi da aka duk wanda ya tuba kafin rai ya zo gargara inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir kamar yanda yazo a cikin hadisi Allah yana karbar tuban bawansa matukar ransa bai zo gargara ba amma da zarar mutum rai ya zo gargara is too late to cry mutum ya riga ya makara to shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa lalle waɗanda suka kafurce bayan sun yi imani suka kuma zarce suka yi sabu zarce da wannan kafurcin nasu har zuwa mutuwa ta riske su wannan ba za a karɓi tuban su ba yayi daidai da waccan ayar da muka kawo walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut dan haka Allah madaukakin sarki yace lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tuban su ba wa ulaika humud dallun waɗannan su ne waɗanda suke batattu alkharijuna anil manhajil haq waɗanda suka fandare wa tafarki na gaskiya ila dariqil gayb suka kama tafarkin bata Allah ta'ala a aya ta gaba yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar lalle waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafircin ma'ana man mata alal kufri duk wanda ya mutu akan kafirci falan yi ƙubala minhu khairun abadan babu wani alkhairi nasa da za a karɓa har abada walau kana qad anfaqa mil al-ardi dhahaban bima yarahu qurba koda ku hakan zai iya bayar da dukkan abin da ya mallaka na zinare cikin ƙasa a ce cikin ƙasa gabas da yamma kudu da arewa tudu da kwari har da cikin teku duk gwalagwalai ne kuma mallakarsa ce yambukaci zai ba da waɗannan gwalagwalan a matsayin fansa daga azabar Allah Allah ta'ala ce ba za a karɓa ba shi ne ma'ana falon yi ƙubala min a hadihin milkul ardi zahaban walawuta dabihi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da abdullahi bin juda'ad abdullahi bin jud'an mutum ne mai hidima mutum ne mai taimako mutum ne da kudinsa ba su rufe mai ido ba taimakon marayu gajiyayyu mabukata yan uwa baki kaga yanda yake tarbar baki yuquri dhayf in kaga yanda yake karrama bako wa yafukku la'ani in kaga yanda yake fitar da mutane daga cikin matsaloli ya fito da ƴan furzin ya yance su ya biya ba su sukan dake kansu wa yut'imu ta'am in kaga irin yanda yake ciyar da abinci abinci baya yankewa a gidansa ya raba danye ya dafa dafaffe ai ta rabawa amma aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal yanfa'uhu dhalik wannan taimako na abdullahi bin jud'an wannan daurarru na furzin da yake zuwa ya yanto su ya biya kuɗi a sake su marayu da gajiyayyu da mabukata da yake taimakawa ciyar da abinci da yake yi sauke farashi da yake yi don mutane su samu sauki wai ko wannan irin taimako da ciyar da dukiyarsa da yake za ta yi masa amfani ko a wajen Allah ranar tashin alkiyama faqal manzon Allah ya ce la ce ba za ta yi masa amfani ba li'annahu lam yaqul yawman min ad-dahr dan a rayuwarsa bai taba cewa rabbi kulli khati'ati yawmal din ba da ka duk tarin aiki duk taimako na jin kai da zaka ji kafaran duniya suna yi in ana yaki su ta kai gudunmawar abinci su kai magunguna da dukkan wata gudunmawa a matsayin ɗaiɗaiku daga cikin da suke yi a ce wani ya raba dukiyarsa ya turo afirka a taimakon afirka ya mutu kaza wani ya yi kaza wallahi ɗarfin in bai taɓa cewa la'ila ya sallahu ba a banza kare ya sha tara ba za ta amfane shi
ba za ta amfane su ba da su yi wannan garar da ya da rana ɗaya su ce la'ila a yin Allah wannan nauyinta ya fi abin da za su yi amfani وكذلك لو انتنا بملء الارض ايضا ضعفا ما قبل به هكذا za a ce cikin kasa duk dukiyarsa ce ya ce zai fanshi kansa da ita Allah ta'ala ce ba za a karba wala yuqbal minhu adlun wala tanfa'uha shafa'a Allah ta'ala ce wala yuqbal minha adlun wai ba za a karbi ko me zai bayar a matsayin fansa ba ranar tashin kiyama wala tanfa'u ashfa'a kuma wanda ya mutu akan irin wannan ceton masu ceto ba zai mutu amfani ba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyabtadu bihi min adhab yawm al qiyamati ma tukfina min wa lahum adhabun alim Allah ta'ala ya ce waɗanda ba suka kafirta kuma suka mutu akan kafirci inda za a ce duniya gabaki ɗaya mallakar ce amma ce da wata dukiyar makamanciyar wannan a ce suna da misalin duniya sau biyu su gabatar a matsayin fansa daga azabar Allah na tashin kiyama ma ta kuɗi da bai ba za a kafa a wani gurin Allah ta ala ce idan da kika kafa kuwa ma su wahu kufawun falan yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban wala wuttada bi sai ce wala wuttada bi an karɓo hadisi daga Anas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce wa ɗan wuta ranar tashin alƙiyama za a ce wa mutum ɗan wuta ranar tashin alƙiyama a ra'aita law kana laka ma 'ala al-ard min shay a kunta mubtadiyan bi yanzu da za a ce law kana laka ma 'ala al-ard min shay a ce da abin da ke ban kasa naka a ce yanzu bayan da shi dan ka fanshi kanka daga wannan tashin hankali da bala'i da kake cikin sa wai ba za ka yi haka a dan wuta zai ce fa yaqulu zai ce na'am ce kwarai ku yi fa yaqulu Allah sai Allah ta'ala ya ce qad aradtu minka ahwana lil zalim abu mai sauki na ne ma daga gare ka wanda bayan bai kai da wahala kamar wannan qad akhadtu alayka fi sahr adika adam Allah tushrik bi shay'an fa abaita illa an tushrika tun kana cikin tsatsan annabin Allah Adam alaihi salam nace in ka zo duniya karka yi shirka da ni abinda kawai nake bukata kenan kake yanzu gashi kana ta ihu kana ta kururuwa kana ta gidajen da motocin da kaza da duk abinda ka mallaka yanzu za a shirye kake ka ba da su dan su fanshe ka daga azabar Allah amma an ce karka yi shirka kawai abinda Allah ta'ala ce ka dayan tashi da bauta kake to wannan duk yana kokarin fito da ma'anar wannan aya yau ba lokacin fito da abubuwa da fadada su duba da cewa akwai na san akwai tambayoyi jinji aka ce ma akwai tambayoyi da dama waɗanda ba a samu damar yin su ba kuma kila akwai jawabai na san akwai wasu cikin yan uwa lajin malami su ma ina zaton yana nan so akwai wayanda za su dan yi ta'aliki ko ɗan jawabai ko yaya wanda za su amfanar da mu insha Allah to ina ganin ba za mu ja abin da yawa ba insha Allah Allah madaukakin sarki yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim Allah ta'ala yace ba za ku samu fa aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuke so wama tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar komai kankantar sa fa inna Allaha bihi alim Allah yana sanar da shi wani abu ma kai ka manta Allah ta'ala bai manta ba Ibn Kathir ya kawo mana hadisin Anas bin Malik Anas yake cewa kana Abu Talha ta aktharul ansari bil madinati malan yace a cikin mutanen Madina dal Abu Talha yana daga cikin masu dukiyar mutanen Madina wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha amma duk a dukiyar Abu Talha a matsayin sa na attajiri a garin Madina yana da kadarori yana da dukiyoyi masu tarin yawa amma kan a dukiyarsa babu dukiyar da ya fi ƙauna sama da wani gidan gonarsa da ake kira baiwa. Gidan gona ne kanan mustaqbilatul masjid yana opposite yana kallon masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana shiga cikin wannan gidan gonar. wa yashrabu min ma'in fiha tayyib akwai ruwan daɗi da itatuwa da abubuwan marmari a ciki qala anas anas yace fal falam ma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalu birra fa za ku samu aljanna ba hatta kun fito min ma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so قال أبو طلحة أبو طلحة الأنصاري يتي يا رسول الله يا مائك الله إن الله يقول ناجى الله مأوك تنسركي ينا تشوى لن تنالوا البر إن منا سن الجنة ومتشير دعبين دمجيسو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه سيري قد كفار متوى da mutum ya yi hukuku ta yage sannan ka ɗauka ka bayar sai abincin da ya fara bashi ya fara bugawa a ce almajiri a bashi sai kudin canji na kudin dine wanda aka kudin dine ya yi datti ya yi annakiya in ana neman gudunmawa a masallaci irin wannan kudin canjin maganin sauro ko canjin kiyo wuta su za ka ɗauko a duk wurin
kuɗinta in za ta har turare kuke sa kuɗi in yanzu ne sai ta samu sababbin kuɗi mai ƙaƙo kuma ta sa musu turare sannan ta bayar ta ce mutumin da zai ba Allah ai mai kyau yake ba Allah a lokacin da kai kuma kana ba Allah dukunkunannu kana ba Allah mai faci mai maho wanda ta gaji da wanda ka wanda ka ba yana yin ruku'u sai ta yi dariya sai abincin da ya fara lalacewa sai kudin da aka manna masa salatif in ka tashi ma ya ka zazzaro in ka ka duba wanda aka dan mannana mata abin nan sai ka jefa cikin kwandon masallaci alagafata malam wai kuma in ana magana aljanna sai kai ta haɗe yawo Allah madaukakin sarki yana cewa lan tanalul birra aljanna ina yawan fassara ta da aljanna ko wasu fassarorin da malamai kamar ibnu ibnu jarir tabari ya kawo fassarori da aka yi amma wannan ita ce shararriyar fassara da malaman tafsiri suka fi tafiya akan ta shi sa nake ta fassarawa da aljanna yace lan tanalul birra Abu Talhat al-Ansari yace ya maikin Allah Allah ya saukar da aya cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna ahabba amwali ilayya bayruha ya maikin Allah ina so ka sani kaf a cikin dukiyata dukiyar da nafi kauna nafi so ita ce gidan gonan nan mai kallon masallacinka bayruha wa innaha sadaqatun lillahi arju biha birraha wa zukhraha inda Allah yace ya maikin Allah na sadaukar da wannan gidan gonar na bada shi sadaka lillah sabida Allah arju biha birraha ina fatan Allah ya bani aljanna sakamakon wannan gidan gona tawa da shi na fuso amma na bayar dan Allah ya bani abin da ya fi shi ina fatan wannan gidan gona ya zama mun ajiya a wajen Allah ranar tashin alkiyama fa da'aha ya rasulullah haythu araka Allah ya maikin Allah ga gidan gona nan ni ya bar hannuna a sa shi inda Allah ta'ala ya nuna maka kasa a tafiyar da shi inda Allah madaukakin sarki ya nuna maka a tafiyar da shi iyalai na su sani ba su da gado ko da bayan na mutu baya gado a cikin baya cikin gado na bayar da shi waqafi fi sabilillah فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال الرابح manzo Allah ya ce madalla madalla kaji dukiya mai riba wannan dukiya ce kenan mai riba zaka malur rabih wa qad sami'tu na kuma ji bayaninka wa ana ara amma ni ina ganin anta ja'alaha fil aqrabin wannan gidan gona naka ka je ka raba wa ‘yan uwanka makusanta. Duk nemo talakawa ‘yan uwanka na ƙauye, ‘yan uwan dangin babanka da mahaifiyarka, nemo su duka yayyanka kowa ka bashi. فقال أبو طلحة أبو طلحة الأنصاري يتي أفعل يا رسول الله يتي أنقم يا مايكين الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أبو طلحة الأنصاري هكا يربى وننجد نقونر تاسا ga ‘yan uwansa makusanta, yayyansa, ƙannansa, wa bani amihi da ‘ya'yan babbansa, aka ya raba musu. Wannan shi ne abin da ake kira zuwa gare mu in mun ji Al'ur'ani, mu ji, mu bi, kar mu ji mu saba shine hikimar karantar da mu alqur'ani in ba za mu iya irin na waɗannan bayan Allah ba mu kamanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku kamanta in ma ba za ku iya irin nasu ba koyi da kamanceceniya da mutanen kirki akwai nasara akwai rabauta a cikin haka Allah madaukakin sarki ya rabautar da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ciyar da abin da muke so, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Wannan shi ne ƙarshen wannan karatu, insha Allah na wannan shekara. a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana a cikin mizanin kyawawan ayyuka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu Allah ta'ala ya karbi sallolin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'inmu, Allah muna roƙonka muna tawassuli da kyawawan sunaye da kuma siffofinka mafiya kamala, Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya kankare mana kurakuranmu, Allah ya ba mu aljanna maɗaukakiya ba don halinmu ba, Allah maɗaukakin sarki ya faranta mana, Allah maɗaukakin sarki ya yarda da mu kada ya fushi da mu, Allah maɗaukakin sarki ya mu'amalance mu da faffaɗar rahamarsa. Allah ya sa mu cikin bayin da ya yanta ko zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma insha Allah kamar yadda na faɗa ban sani ban akwai yan tambayoyi kaɗan za a iya yi zan ɗan so malar da shi kila za a ɗan yi masa uzuri ban sani ba in kuma zai iya magana insha Allah mai yiwa zai iya cewa wani abu kuma ba zai ba malar zai iya wakiltarsa insha Allah ta'ala To, wanda yake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan addu'o'i da ya yi Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'o'insa, sai ce malam dan Allah tambaya ta ita ce, ya ce yana samun kuɗi sosai, kuma sai su ƙari, kuma bai san inda suke zuwa ba. ya ce kuma ma'ana bai iya tattali ba wace addu'a zai dinga yi Allah ya ƙara wa malar lafiya da nisan kwana Allah ya ƙara mana gaba daya ai kaji matsala ka ce baka iya tattali ba to na farko Allah ta'ala ya sa kudaden ta hanya mai kyau ake samun su idan ya zama cewa kudade ne waɗanda suke masu kyau kuma a inda suke karewar ta hanya mai kyau ce to ai sai mutum ya gode wa Allah tunda dai Allah bai rufe hanyar zuwansu ba suna shigowa ne kuma suna mutuwa ta inda ya kamata in har suna shigowa ta hanya mai kyau kuma ana tafiyar da su ta hanya mai kyau to ai ba ba wani abu da zai dinga damunka an gane ko yawa zaman su din ai dama amfanin su shine a kashe su to kuma kana samu Allah ya bude hanyoyin samu din to sai kuma ya samar da hanyoyin tafiyar da su din wannan ba zai zama abin nan ba sai dai kawai abinda za a baka shawara bisa koyarwar alkur'ani shine lalle Allah madaukakin sarki baya san israfi Allah baya san takatiri ma'ana mutum ba a so mutum ya zama mai hannun jarirai mutum baya alkhairi baya ci ya kankame sannan ba a san mutum ya zama mai almubazzaranci daga cikin abin da zai sa ila ka dinga saving din kuɗi sai ka kalli wannan aya wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawaman in ka zamanto matsakaici a tafiyar da kuɗin insha Allah za ka kana sabgoginka rayuwarka tana gudana yadda ya kamata kuma kana saving saboda in ku rayuwa kake yi wadda ta wuce bukata to ka shiga cikin a wato wato israfi kenan duk da cewa wasu malaman sun bambanta tsakanin israfi da tabdiri to amma ba wannan zamu dauko ba yanzu amma abinda nake gani gaskiyar magana yanayin kashe kuɗin ya kamata ya zama moderate ka daidaita shi ya zamanto in ka samu ka dinga bawa abinda yake da muhimmanci muhimmanci wajen yadda za ka kashe sannan ni abin da nake so in dai hanyar da kake kashe su mai kyau ce duk da baka faɗi a suke suna karewa din ba in dai hanyar karewa ta su mai kyau ce to kaga damuwar ba ta da yawa amma dai gaskiyar magana daga cikin abin da zai hana ka ajiye kuɗi rashin tattali in dai zaka samu goma yau ka kashe ta duka to ai dole kuɗi ka samu ka kashe tunda in ka samu karka zama kaman dan wani wani wanda na taba ganin interview ɗinsa wani dan Dubai aka ce yanzu kamar nawa yake da shi a cikin account yace ba shi da kudi a account yace when he get he spend shi da ya samu kashewa yake da haka za ga amma za ga an nuno har aka nuno yana da motocin hawa sun kai wajen guda 200 ai kaga israfin ke guda 200 kuma yana son irin motocin gudu din nan za ga an nuno shi yana ta ganna gudu cikin sahara da sauransu so saboda haka ala ayi halin za ga idan mutum ya zamanto yana da hanyar samu amma bai san hanyar tafiyar da kuɗin ba to wannan shi ma karatu ne mai zaman kansa da ya kamata ila hanyar samu kake da ita amma baka san hanyar kashewa ba da haka ni gaskiya ban san wata addu'a dan kuɗin da kai ba kawai ka dinga yawan alheri ka dinga yawan sadaka tunda in kana yawan alkhairi da sadaka insha Allah Allah ta'ala ya ce duk abin da kuka ciyar saboda Allah zai maye muku mai yiwa an alherin kake nema shi sa za ka hanyar ba ta rufewa kana dai kashewa amma wasu suna shigowa amma dai gaskiyar magana abin da ya kamata ka yawaita alheri da dukiyarka abin da kake samu ka kuma yawaita sadaka sai zama duk abin da ka kashe Allah zai dinga bayan ma sannan lalle ka koyi tattali ta hanyar dukkan abin da zaka siya ka siyi daidai misali daidai abin da kake bukata kar ka siyi abin da baka bukatarsa wannan gaskiya shi ma yana daga cikin abin da zai taimaka maka wallahu ta'ala dan ban sani ba ko cikin masu bayani wani yazo kila ko zai iya dan ƙara maka taliki insha Allah wannan takardar kusan ita ce ta zo dai yanzu kuma saboda yanayin lokaci insha Allah ya dan uwa malam Yusuf insha Allah dan bashi abin magana dan ya dan ƙarar da mu insha Allah da abin da ya sawwaka Allah madaukakin sarki ya masa muwafaka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya nuna mana wannan lokaci na wannan shekara ta 1446 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da shekara ta 2025 dukansu a 25 ga wata ko shakka babu mun san ba wayen mu bane ba dabaran mu bace ta kawo mu wannan lokaci akwai wanda bara muna tare da su Allah ya karbi rayuwarsu sannan kuma akwai wanda suna nan a yanzu amma ba za su iya katabus ba saboda ba su da lafiya da ko shakka babu irin wayannan ni'imomin su ya kamata a godewa shi yasa ayoyin da malam ya biya na kalli lokaci gaskiya saboda na ga shida da minti goma zan yi kokari in ga diyar da za na takaita a minti hudu zuwa biyar saboda lokaci um, akwai ayoyi da yawa da malam ya biya da ya kamata mu rika tadabburi a kansu ayoyin da muka biya da shafin da aka biya yau shafi ne da mutum ya tsaya ya nutsu ko iyakacin shi kaɗai ka san ma'anarsa kai ta dabburi a kai a wannan ramadanan to an yi nasara kwarai da gaske domin Allah maɗaukacin sarki yana tunasar da kai ni'ima da yima ta musulunci dan babu wani abu da ya wuce musulunci babu shi duk yadda mutum yake takama a rayuwa ya zo yana jin daɗi da annashuwa in dai ba musulmi ba ne to ba ruwan Allah da shi gashi na an ba mu misali da Abdullahi bin Jur'an da ake faɗa alherinsa duk maka kowa yana faɗar waye shi shi sa da Aisha ta iya tuno shi amma saboda ba musulmi bane annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba zai shiga aljanna ba to ni'imar musulunci babban ni'ima ce shi yasa za ku ga annabawa annabi yaqub alaihi salam da ya tashi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya tashi yin wasiya ga ƴaƴansa wasabiha ibrahim banihi wa yaqubu shi da annabi yaqub ya bani ya inna allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun saboda haka wasiyar da suka tashi wa ƴaƴan cewa ƴaƴanmu kar ku sake ku mutu face kuna musulmi wannan kalmar shi sa baro tsanda ɗaya daga cikin masu kuɗi a garin nan ya zo yana bayani akan cikarsa shekara ɗari ba ɗaya ko ɗari ya har ya sa kuka yana cewa Allah ya sa in mutu ina musulmi wasu suna ganin abin kamar na ce babbar kalma ce kalma ce duk wanda ya san waye Allah yake jinjina ta saboda haka ka mutu kana musulmi babban nasara ce domin duk abin da za ka yi da bajinta kun ga dai yanzu ai mala ya ba da misali Bill Gates kusan duk duniya kudin sa na ratsawa amma in ya mutu ba musulmi ba ruwan Allah da shi kawai su a duniya Allah zai biya ka ba za ka je lahira ka samu wani abu ba in ba musulmi bane kai ka kyautata a duniya to a duniya ake biyan ka dan kar ka je kiyama ma ka sa rai saboda ba musulunci saboda haka mu lura da wannan musulunci Allah ya mana kuma mu kalli annabi Yusuf rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fadir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya me yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin cewa ai Allah madaukakin sarki ka daure na ina musulmi duk da ya faɗi irin baiwar da Allah ya mara duk wannan baiwakin ba su ne suka fi kayatar da shi ba face ne kasancewar ya koma zuwa ga Allah yana musulmi saboda haka wannan baiwa ce mai kyau da ya kamata mu rika tunawa shi yasa a bakara Allah yake cewa wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha shadidul iqab duk wanda ya canja ni'imar da Allah ya mara domin ni'ima Allah ya mana yanzu kasancewa mu musulmi duk cikin yanzu da za a zo a ce kowa ya faɗi waye ya musulunta waye a cikin iyayensa waye ya fara musulunta bai sani ba duk tasowa muka yi a cikin musulunci amma za a zo a baka labarin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman a ce ma duk musulunta suka yi an san asalin musuluntar su bayan Allah da duk ko a aljanna sun fi kowa matsayi dan na yawan ba da wannan misalin cewa yanzu da Allah zai ce mu tafi aljanna gaba daya idan aka tashi tafiya in dai ka leka aljanna ka hango sayyidina Abubakar to ka fito ba anan kake ba sai ka leka ka hango abokinka na ungo kudan hausawa dan fulani yawa to me kai irin nasa ba abin da kai wannan bankar da kake sha sai da abubakar bai sha ba riguna duk masallacin nan mun fi sai da abubakar kaya na rantsi da Allah kaka mun fi sahaba annabi ba wai sai da abubakar ba ha abdurrahman bin auf da ake cewa attajiri ne duk mun fi su kaya dan yanzu da yawan ma aka tambaye ka nawa ne adadin kayan ku kowa sai ya tunani da yawan mu ba za mu ci jaraba ba ka san adadinsa ba account kuwa sai na abokar bai da ko ɗaya a zanis ko first bank ko um, uba bai da ko ɗaya kuma scaling da Allah ya auna nasa da shi zai auna naka kai ko ka san kawai sai dai kawai mu bi cewa Allah ya mana rahama yawa amma dai kam ko shakawa ba inda sai na abokar suke ba ko inda sai imam malik suke ai akwai aiki saboda haka ni'ima ce babba ta musulunci kun ga saura minti daya ina kallo to saboda haka wannan ni'imar ya kamata mu kiyaye ta sannan a cikin ayoyin wani abu da ya ƙara jan hankali na kun ga duk yadda Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu ba falan ba falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin amma can gaba kuma zai ce illal ladina tabu irin wannan gurin ya kamata mutum ya sa kuka duk irin wannan abubuwan da Allah ya ce in kai ka koma gurinsa ba ruwansa da kai sai ce amma duk da haka kamar lallashin mu Allah yake cewa in ka tuba zan karbe ka ka sa akwai wanda a duniya zai ce ya da ba ta wuce amma ba ni ba kai har abada amma Allah kai masa rashin kirki sai ya ce amma ka dawo ka tuba sai ya ce na yadda kai na wani haka Allah yake wato sunnasa alqur'ani ka duba ka gani cikin suratul ma'ida da Allah ya ta bayanin ba abin da Allah baya so irin ne ka hada shi da wani amma da yi bayani laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam aya gaba yace laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha duk Allah ya ta bayanin sun kafirta amma da ya gama wannan bayanin zai ce afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna shin ba kamar lallashin su yake yi cewa ba za ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ba wallahu huwal ghafurur rahim Allah mai huwa mai gafara ne arrahim kuma mai jinkai har yanzu yana ga muku kofar sa a bude take saboda haka wannan yana da muhimmanci mu lura da shi mu kuma kiyaye abinda zan tike gaskiya abubuwan da yawa amma lokaci ya tafi gaskiya abinda nake so in tike da shi shine wayannan abubuwan kare da muka sani da aka bubbiya na karatu aiki ne ja ko shakka babu addu'ar da muka yi bara kun ga kuna ganin kamar abin wasa kamar dariya gashi Allah ya amsa dan mala abdullahi muke faɗa cewa Allah ya ƙara wa mutumin ƙarfin gwiwa shekara mai zuwa dan Allah bai samu ƙarfin gwiwa ba Allah ya amsa mun ga lailatul qadara a wancan shekara saboda haka kun ga wannan shekara abinda mala abdullahi din ma shi da bai da lafiya bai ba da mala abdulhamid baya weekend sau biyu safe in yi safe da yamma to shi saboda addu'ar ta karɓo ya yi safe kuma ya yi yamma saboda haka kaga ko da yake da aikin hajji da umara da ramadana ka daina wasa da su in aka yi addu'a wallahi kar kai wasa da su a nan muka yi addu'a nan kuma gashi mu mun gamsu cewa Allah ya amsa domin gashi abin da Allah ya mana mun gani da rayuwarmu da lokacinmu saboda haka lallai mu kiyaye aiki ne ja tafsiri aiki ne ja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace akan aya daya sai ya duba littafi 100 aya daya wallahi shi sa ku je ku tambaya duk wanda in kana iya sauka uku in kana tafsiri to baka iya yi sai dai ka hakura kai daya da kyar sai dai in ba tafsiri tafsiri zaka yi amma in dai so kai kai tafsiri ka rika duba wato littattafai wajibi ne sai ka yi haƙuri da lokacinka wasu abubuwan kana ji kana gani idan shekul islam ya ce in na duba kamar tafsiri ɗari akan aya ɗaya kuma sai yanzu bayan na gama sai in zauna ne ta dabburi na yi shiru ne ta kallo wane ya ce kaza wane ya ce kaza sannan sai na yi sallah ne addu'a in roƙi Allah musamman ayar da ta rikice ba sai ce Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni sai yayi addu'a saboda haka ya kamata mu lura da kyau aiki ne ja wallahi ina tsarawa malaman tafsiri ko shakka babu muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi abubuwan da aka faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa mala abdulhamid da yake ta dawainiya da mu gaba daya da yake ba ma da mara mai karfi muna roƙo Allah ya yi masa Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya da'ima malam da ya ta gogormaya da mu a tsawon kwanaki 25 din nan muna roƙo Allah ya kara masa karfin gwiwa Allah maɗaukakin sarki ya sa masa a mizaninsa kyawawa, Allah ya kula da bayansa biya masa bukatunsa duniya da lahira. Muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa, Allah ya sa muna cikin waɗanda ake ‘yantawa wa'yannan kwanaki masu albarka, ‘yan uwa da suka yi ta faɗi tashi masu halartar karatuttuka duk muna da bukatu Allah maɗaukakin sarki ya biya mana. Waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ya shiga lamarinsu, Allah ya saka kowa da alkhairi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. da ashirin kafin shan ruwa a nan kuma ba a mana shirin ba ya yi tara da shirin shan ruwa ba
Yeah. Thank you.